بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da sha bakwai ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da sha ɗaya ga watan march shekara ta 2012 wannan shine kasar na hamsin daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin imamu muslim صحيح مسلم والنفر الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج الله مدعوك كنسر كي غافر تامش إذن جماعة بسمان تابا منا كراتوا قرقشن باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه باب دكي أمرني da ayi imani da Allah maɗaukakin sarki a yi imani da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan a yadda da shari'o'i na addinin musulunci a kuma yi kira zuwa ga imani da Allah da manzon shi da kuma shari'o'i na addinin musulunci karatu ya yi karatu al'imam muslim ya yi ta kawo mana hadisin tawagar al'ummar abdulkais daga ainihin wato yankin ƙasar ainihin hijaz waɗanda manyan mutane ne daga tai da hakimai da shugabannin al'umma suka ziyarci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar da su addini ya kiraye su zuwa ga imani da Allah ya bayyana musu shari'o'in Allah maɗaukakin sarki sannan ya umarce su da cewa in sun koma su je su ci gaba da kira zuwa ga waɗannan karatuttuka da ya karantar da su idan ba ku manta ba umarni na farko da ainihin wato ya gaya musu shine bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya dangane da ibada shi nake so in ɗan yi mana tsokaci kaɗan dangane da maganganun da manyan malamai daga cikin malaman tafsiri da fiƙihu da ainihin tauhidi suka bayyana me ake kira ibada wannan malami namu a shekul allamatul muhaddis muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopi allah ya gafarta mishi ko allah ya saka mishi da alkhairi ya kawo maganganun malamai kamar su ibn kafirin da ibn al-qayyim da kuma malamin su ibn taymiya a inda yake cewa qala al-hafiz ibn kathir rahimahullah ta'ala ibadatuhu me ake nufi bautawa Allah ta'atuhu bi fi'l al-ma'mur ayi wa Allah biyayya ayi wa Allah da'a wajen aikata duk abin da Allah madaukakin sarki ya umarni wa tarkil mahzur da kuma barin duk abin da Allah ya tsawa a bari وذلك هو حقيقة دين الإسلام wannan shine tsantsar addinin musulunci li'anna ma'anar islam domin ma'anar musulunci al-istislamu lillahi ta'ala al-mutadammin ghayat al-inqiyad musulunci shine cikakkiyar sallamawa ga Allah madaukakin sarki wadda take tattare da matukar miƙa wuya ka sallama wa Allah gaba ɗaya rayuwarka da haka ku kiyaye musulunci addini ne musulunci rayuwa ce musulunci komai ne musulunci yana da ta cewa game da sadda za ka kwanta yana da ta cewa game da sadda za ka tashi yana da ta cewa game da sallah yana da ta cewa game da aure kasuwanci gini mu'amala da aure mu'amalar makwabci mu'amala akan hanya wa ka haɗu da shi yaya za ku yi duk musulunci yana da ta cewa a kai to sai ka sallama sannan kuma ka yi cikakkiyar miƙa wuya sannan za a ce ka yi musulunci wadzil da kuma ƙasƙantar da kanka gaban Allah ka mai da kanka ƙasƙantacce ma'ana kai ba a bakin komai kake ba wal da kuma ƙanƙantar da kanka a gaban Allah ka mai da kanka ƙanƙani ka kiyaye wannan hausar haka kuma take da larabci azul ka ƙasƙantu ka mai da kanka ba komai ba a wurin Allah sannan alhudo ka ƙanƙantar da kanka ka mai da kanka ɗan ƙarami kai ba kowa ba ne Allah ne babba wannan shine musulunci intaha magana ibnu kafirin ta ƙare وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ ابن تيمية تيوى العبادة هي طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام عبادة إتتيوى الله داء تهني بن أمر من الله مأوكتين سركي أما أبسا حرشا منزلني باوي أيبدا كيكتي غنيا داتي با آآ yaya manzanni suka fassara ibada to wannan ita ce ibada wa qala aiba wani lokaci ibnu taymiya cewa ya al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda ibada ita ce suna ne wanda ya tattaro duk abin da Allah ke so kuma Allah yake yarda da wannan abu min al-aqwal na maganganu wal a'mal da ayyuka al-zahira wal batina na sarari da na ɓoye kaji ibada kenan almajirin shi ibn al-qayyim ko cewa wa madaruha ala khamsa asharata qa'ida yace ibada tana kewayawa ne akan ka'idoji guda goma sha biyar man kammalaha kammala maratibal ibada wanda duk ya cika waɗannan sha biyar to ya cika matakai na ibada gaba ɗaya وبيان ذلك يد بيان يك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح ita ibada akwai wadda ake yin ta da zuci akwai ibadar da ake yin ta da harshe akwai ibadar da ake yin ta da gaɓoɓi wal ahkamu allati lil ubudiyya khamsa hukunce hukunce kuma waɗanda suka shafi ibada to nau'i biyar ne kaga dai akwai wajib duk abin da kake in dai ibada ne in ma ya zama wajibi wa mustahabbin ko ya zama mustahabbi wa haramun ko ya zama haramun wa makruhin ko ya zama makruhi wa mubah ko kuma ya zama halal duk abin da kake da sunan ibada yana kasancewa ɗayan waɗannan biyar ɗin wa hunna li kulli wahidin min al-qalbi wal lisan wal jawarih waɗannan ƙa'idoji guda biyar suna iya faruwa ga zuci suna iya faruwa ga harshe suna iya faruwa ga gaɓoɓi waɗannan bayanai haka ibn al-qayyim ya su a dunkule idan mun so mu farfashe su sai mu ce kaga na farko zuciya harshe sannan gaɓoɓi da suka shafi hannu ƙafa goshi da makamantansu waɗannan ƙa'idojin guda biyar to suna faruwa ga kowace daga ciki ɗauki zuciya yanzu zuciya Allah ya wujabta mata aiki shine ta ƙudurta cewa shi kaɗai ake bautawa to kaga wannan na daga cikin wajibai na zuciya to na daga cikin abin da yake haramun zuciya ta ƙudurce kuma shine zuciya haramun ne ta ƙudurce tarayya ga Allah ko kuma cewa Allah da ya halitta ba shine Allah ba wani ne daban to sai ka kaddara wannan ga sauran bangarori na zuciya haka akwai abubuwan da Allah ya kaddara zuciya ta kudurce su mustahabbi ne akwai abubuwan da Allah ya kaddara zuciya ta kudurce su makruhi ne wasu abubuwan zuciya ta kudurce su halal ne to haka abin da ya shafi harshe akwai abin da yake wajibi harshe ya faɗi ko ka yarda da Allah da zuci sai harshenka ya furta la ilaha illallah wajibi ne sa'annan ko da zuciyarka ta ƙudurce harshenka ya furta gaɓoɓinka sai sun yi ibada wadda gaɓoɓi suke kamar sallah azumi zakka hajji to kaga waɗannan matakai na ibada in aka same su sun cika to shine ka cika waɗannan ƙa'idoji guda goma sha biyar kowace gaɓa wajibi ne ta kula da waɗannan ainihin guda biyar daga cikin waɗannan gaɓoɓi guda uku Allah madaukakin sarki ya taimaka mala yace wa laqad ajada rahimahullahu haythu qala fi nuniyatihi min al-kamil ibn al-qayyim yana da wani littafi ya sanya wa nuniya wannan babban littafi ne waƙe ne dangane da abin da ya shafi tauhidi da aqida da mas'aloli waɗanda suka shafi tarbiyya da da'awa nuniya ta ibn al-qayyim yana kuma da nuniya har wa yau to a cikin nuniyar bari ku je abin da ya ce ya ce wa ibadatul rahman ghayatu hubbihi ma'a dhilli 'abidihi huma qutbani ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان بوتر الله مرحمة إتتي ككي متك أوجن صن الله كسو الله تيد قوة والذين آمنوا أشد حبا لله مع ظل عابده سنة إتا بوتر دكي ذاك باوا كذا كان ميميد كان كبا قوة بأبا قبان الله malam ya ce kuma qutbani waɗannan su ne manyan ƙa'idoji game da ibada ƙa'idar farko ita ce ka kai matuƙa wajen son Allah ƙa'ida ta biyu ita ce ka mai da kanka ba komai ba a gaban Allah sai malam ya ce to kuma yadda ibada duk za ta kai ta komo gaba ɗaya to ta bin umarni ne umarnin wasa ya ce umarnin manzon sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka aikata ka tabbatar cewa manzon Allah ya umarni game da shi abin asali yaya ake yin shi guda nawa ake yi yaushe ake yi tare da suwa ake yi a ina yaya da wanne salo sai an tabbatar da cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce la bin hawa ba da son zuciya ba wan nafsi ba da bin abin da rai ke so ba wa shaytan ba kuma bin ainihin abin da shaytan ya tsara maka ba ka ji magana da ibn al ya faɗi a cikin nuniya haka malamai dai sun yi maganganu masu yawa dangane da abin da ya shafi ainihin ibada Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan cikon sharhi ne na ainihin wannan hadisi na al'ummar da suka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda in ba a manta ba al-Imam Muslim ya kawo mana wannan hadisi a wurare ainihin wato mabambanta kwarai da gaske za mu sake ainihin karanta wannan lafazi wanda in mun karanta sa'annan kuma bayanai za su biyo baya insha Allahu ta'ala dangane da wasu babuka waɗanda za a shiga Allah maɗaukakin sarki ya taimaka shi dai wannan hadisi dama an ba ku manta ba wanda muka kwana a kan shi na jiya riwayar sahabi abu sa'id al-khudri mun ji cewa muslim ya fitar da shi banda bukhari kamar yadda muka ji cewa daga cikin malaman hadisi al-imam ahmad ya fitar da shi bukhari ma ya fitar da shi amma a cikin littafin al'adab al-mufrad haka na al-imamu abu nu'aymin a cikin littafin al-mustakhraj al-imam muslim yace haddathani muhammad ibn al-musanna wa ibn bashar qala haddathana ibn abi adi an sa'id an qatada qala حدثني غير واحد لقي ذلك لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضره عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث ابن علي غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر riwayar da muka karanta jiya riwaya ce wadda in ba ku manta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tarbi waɗannan baƙi daga cikin dokokin da yake faɗa musu kuna yin kaza kuna ɗiban tsimi kuna zuba ma'ana kuna ɗiban dabino ƙanana masu zaƙi kuna zubawa a cikin ruwa in ya ainihin wato jiku kuna sha daga haka kuma har ya kai lokacin da zai bugar da ku ku sha ɗaya daga cikin ku ya ɗauki takobi yana datsar ɗan ɗan baffan shi da maganganu dai waɗanda muka karanta idan ba ku manta ba to imam muslim shine sai sake kawo wannan hadisin wata hanya amma daga ƙarshe sai nuna yan bambance bambance yace haddathani muhammad ibn al-musanna malami na muhammad dan al-musanna ya karantar da ni hadisi wa ibn bashar da ainihin al-imam ibn bashar dukkaninsu waɗannan malaman imam muslim ne مسلم يتي قال سكتي حدثنا ابن أبي عدي الإمام ابن عدي ابن أبي عدي يا كرن تدمو حديث ليسامو عن سعيد دقائنهم واتو سعيد shi kuwa sa'idu ya ce an qatada daga qatada qala qatada ya ce haddasani ghairu wahidin mutum ba guda ba ya bani hadisi wato mutane da yawa sun karantar da ni hadisi cewa laqiya zakal wafda cewa su waɗannan mutane da suka karantar da ni su ma sun haɗu da wannan ayari kamar yadda na bayyana a karatun da ya gabata shine sun haɗu da waɗannan ayari a lokacin da su ayarin suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ya zama haka ya zama su ma sahabbai ne kenan wato suna nan a majalisa annabi waɗannan mutanen suka zo to amma gaskiyar lamari ba haka bane a'a bayan wannan ayari sun zo sun koma tsawon zamani manzon Allah ya rasu ma to shi ne aka samu waɗanda suka rinka haɗuwa da su sai su ayaran suna ba da labari wa zakara aba nabra sa'idu ya ambaci daga cikin su yace akwai ainihin abu nabra shi ainihin ya samo an abu sa'id al-khudri abu nabra ya karɓo daga sahabi abu sa'id al-khudri anna wafda abdul qais su ayarin nan na abdul qais na kabilar abdul qais lamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da suka iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bi misli hadisi ibn ulayya hadisin sai yayi iri daya da hadisin ibn ulayya wanda muka karanta jiya ghaira anna fihi sai dai a cikin wannan riwayar wa tazifuna madadin lafazin da muka karanta a jiya wa taqzifuna wataqazifuna kuna jefa dabino a cikin ruwa nan watazifuna fihi min alqutai'a kuna zuba dabinai a ciki zubawa can kuwa ya ce kuna watsawa kamar kalmar ce dai kawai ta dan saba na fata an gane aw tamri wal ma ko kuma yazo da lafazin at-tamr wal ma wato kuna ainihin zuba dabino da ruwa kuna hadawa ولم يقل أتكمن الرواية بيتي قال سعيد أو قال من التمر ba bambance bambancen kenan yan kaɗan ne bambance bambancen amma don ka gane wannan na daga cikin dukka tana daga cikin kula ta imamu muslim yana idar da kowane lafazi da yadda ya zo mishi wannan yana daga dalilan da ya sa wasu ma suke cewa littafin muslim ya fi ainihin littafin bukhari amma dai wannan ba dalili ba ne sai dai wannan wani bambanci ne wanda al'imamu muslim yake da shi daga ainihin al'imamu bukhari shi ne koyaya lafazin ya ɗan saba yakan yi ƙoƙarin kawo wannan ya kuma kawo wannan na fata an gani in ba ku manta ba jimillar abin da wannan hadisin yake cewa tare da cewa ainihin za mu sake karanta lafazin shi ga makamancin shi shine waɗannan mutane da suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lafazin da muka ji na ƙarshe shine sai annabi yake cewa kukan ainihin wato yi damun tsimi ko kuma kukan tsima wato tsimi da kuke sha a cikin annaqir to annaqir din nan sai suka ce mishi a ya manzon Allah kai ma ka san annaqir sai ce kwarai da gaske sai suka ce a to menene annaqir sai nuna musu ainihin kamar wato bishiya ce za a sare ta sai a je a rarake ta kamar yadda kake ganin turmi haka ma'ana sai abin ya ba su sha'awa suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutumin birni ne ya aka ya san irin waɗannan abubuwa yana daga cikin sirrin shine ya zauna a cikin mutanen ƙauye sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula قال حدثني محمد بن بكار البصري حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حول السند وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نبرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير قال نعم الجبع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكى kun ji wannan lafazin hadisi wanda imam muslim ya samo daga malamin shi mai suna muhammadu dan bakkar mutumin ƙasar basra shi ko yace al-imamu abu asimin ya karantar da shi ainihin hadisi wanda ya samo shi daga nashi ainihin wato malamin al-imamu ibn jurayjin wato abdul malik shi ko yace ainihin sai imam muslim ya ce hawwala sanad wato to ga wani isnadi kuma ma'ana hadisi ɗaya ne amma muslim ya samo shi ta hanya biyu amma hanyoyin biyu daga ƙarshe sun je sun haɗu wuri guda to da ya zo daidai mahaɗar ta farko sai ya tsaye da shi sai kuma ya fara kwararo na biyu ya ce malamina muhammad ɗan rafi ya karantar da ni hadisi sai muslim ya sake cewa wallabzu lahu wannan lafazin da zan kawo to riwayar wannan malamin ce ba riwayar waccan hanyar ta farko ba يتي حدثنا عبد الرزاق شي محمد الرافع يتي الإمام عبد الرزاق الصنعاني من لتافع المصنف كينا يا كرن تدمو حديث يتي أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن جريج يا كرن تدمو حديثي كاج محضر حديث قال ابن جريج سيتي أخبرني أبو قزعة مالمينا أبو قزعة يا كرن تدني أين حديث دا ya ba da labarin cewa anna aba nabara wani mutum mai suna abu nabara akhbarahu ya ba shi labari wa hasanan akhbarahuma tunan na daga cikin ma'ubulat wannan wurin yana ɗaya daga cikin isnadodi masu matsala a duniya ba wai a cikin sahihu muslim ba wanda yake akan wannan wurin malamai da dama sun yi rubuce-rubuce wasu duk suka gama rubuce-rubucen malamai kuma suka ce har yau dai ba su warware matsalar ba su ma sun sake haifar da wata matsalar ne a cikin wadda ake ciki domin ka dubi yadda labarin ya taho tiryan tiryan shi ibn juraidin ya ce akhbarani abu qaza'a abu qaza'a ya bani labari anna aba nadra akhbarahu abu nadra ya ba shi labari to sai kuma ya ce wa hasanan to da ya ce akhbarahuma to da sai ce akhbarahuma to da shi kenan ya zama fa'ili kenan amma sai bashi a mafi'ulin shi sai zama kamar magana ta zama akwai kwan gaba kwan baya don haka wasu malamai da suka zo sai suka ce akwai alif a gaban ra'un din nan da ya faɗi kamata ya zama akhbarahuma amma kuma ba haka ba ne hakikanin abin zan takaita mana shi kwarai da gaske yadda al'amarin yake shi ne shi abu ƙaza'a shi ne ya samu wannan hadisi yake cewa malamin shi abu nadara ya ba shi labari to sai ce wa hasanan wa hasanan akhbarahuma ma'ana da abu nabara ku natsu da kyau wato a karatu ko a ilimi abu mafi sauƙi ko ya fi wahalar definition yanzu haka ce waye babanka me za ka ce kaga dai ka fi kowa sanin shi to waye babanka to in ka ce wanda ya haife ka shikenan za a iya karbe amma za ka ga abin mai sauƙi ne amma kamar ya ɗan fi wahalar definition in aka ce me bakinka faɗa mana me bakinka can you define your mouth me bakinka in ka ce bakinka sai a ce a to dama abin da aka tambaye ka ɗin ke wato wannan wani yana da matukar sauƙi sauƙin ne sai ya callashe suke tunanin abin yana da wahala wato abu nabara da hassan suka ba da labari ga abu ƙaza ya saka kenan kala ibn jurayj ya ce akhbarani abu ƙaza'a malamina abu ƙaza'a ya ba ni labari anna aba madrata akhbarahu ya ce nashi malamin abu madrata ya ba shi labari wa hasanan wa hasanan da kuma hasan to sai ce akhbarahuma akhbarahuma to wannan akhbarahuma ita ce inda suke jayayya shin akhbarahuma din ne daidai ko kuwa akhbarahuma ita wannan akhbarahu ta farko ita ce ya sake dawo da ita ya sake mai da ita ta mutane biyu da abu nabara da hassan suka ba da labari da abu ƙaza'a ya kata kenan ita ce mu hassan ɗin nasu ba dama wannan asalari yake anna aba nabara أن حسنا أخبرهما من أبو قزعة هذا يتي أخبرني أبو قزعة أن أبا مبرة أخبره ينزل أبو قزعة شيني الماجري شيكم يتي أبو مبرة malamin shi ya ba shi labari wa hasanan da shi da hasan duk sun ba shi labari to sai ce akhbarahuma to shi ne sai wasu suke cewa to tun da haka ne abin da yake daidai kawai a ce akhbara su biyun da abu nabara da alhassan akhbara aba qaz'a sai suka ce haka zai zama daidai to in ya zama haka ne daidai sai suka ce akwai wata alif a tsakanin ra'un ɗin akhbarahuma don haka lazumin wannan magana ita ce ne a yi gyara ko da ta hanyar ƙaddarawa ko da ba a rubuta a aikace ba a ce to akwai wata alif da ta faɗa a wurin to kuskurantar da riwayar kuma kenan to kuma baka da dalilin da zaka kuskurantar da riwaya ta hafizi irin imamu muslim ba tare da dalili ba to kuma aka bar magana haka sai a zama magana to ta zama tana da nauyi anna aba nabarata akhbarahu wa hasanan akhbarahuma anna aba sa'id al-khudri akhbarahu yan da yi gungun gungun ne wa alaikun sala sai mai da su aha
mutane biyu aka ba labari ko ba a fito da su ba. Ga ko a wannan shi a abu kasa a na suka ba shi labari.
eh Aka mai da su abu sai ma kulle shi ya kasa a mai da su wanda ya fara.
na Haka ne?
eh di aha ko kuma malam ina ma'ana ya zamana shi abu kaza da kuma aba nafara dukan su bi dinnan ɗalibai ne na hasanan dinnan ya zamana shi hasan dinnan ya ba abu kaza labari kuma ya ba abu nafara labari sai ya zama Saboda kasabar masu biyun gaba saboda ɗaya.
cikin an da ce musu na saba. Kuma an da shi aka yi da wawo. Hasan da kuma. An musamman ce.
أن أبا نضرة أخبره A'a, sai dai a- وحسنا أخبرهما sai dai a sake kaddara anna hasanan din anna din ne sai mai nasba تيوى نصبا sai ma hasanan nasba تمام wannan zahiri ne ya ai mutu sai a akhbara eh aba qaz'a kuma ya ba labari aba nafara hakira labari ma'ana bamiri din kuma din ke dawo kan eh qaz'a da kuma aba nafara abu qaz'a na'am da abu nadra na'am kuma ya dawo zuwa ga su biyun sun kasance almajiran hasan na'am shi kuma hasan shine yace anna aba sa'idin akhbarahu ba ishtigali ko da akhbarani abu qaz'a haka dai shi ibnu jurayjin yace abu qaza ya bani labari anna aba nabarata akhbarahu yace lallai abu nabarata ya bashi labari wa hasanan haka kuma hasan ha akhbarahuma ya ba da labari ga mutum biyu suwaye mutum biyu shi ne kawai saboda haka abin a zahiri yake ire-iren waɗannan wuraren wato kakan iya fahimtar su in ka kware da yadda larabawa ke magana shine wajabcin ka iya al'adabul arabi wani lokacin sai ka ga an ɗauko mafi'ulu bihi an sarƙafa shi a tsakiyar fa'ilai ko a ɗauko fa'ili a sarƙafa shi a tsakiyar mafi'ulu bihi yakan faru haka gashi nan a cikin alqur'ani idza sama'un shaqqat me takadirinta in baka kware da al'adar laraba ba sai kaga ka rude idza sama'un shaqqat idan sama ta tsage to sai ne sai ka ji basriyuna su ainihin alhariri sai su ce in shaqqat su ba su yadda a gabatar da isimi a kan fi'ili ba muhammad ja'a sai ce a'a sai dai ja'a muhammad to haka ce ƙur'ani ya zo da shi ai gashi ya ce idan sama'u in shaqqat yawwa sai su ce dole sai dai fi'ili ya fara zuwa kafin ismi to in ya zo a ƙur'ani fa sai ce a sake a kaddara shi idan sama'un shaqqat in shaqqati sama'u irin wannan kawai kana iya fahimta ne ta in ka zauna da al'adun mutanen da kake fassara yaran su wannan wurin kamar yadda na ce saboda irin wannan wato rudani da wurin yake da shi sai da ja malamai suka yi maganganu amma maganar ita ce ibnu jurayjin abdulmalik ya ce malamin shi abu kasa ya ba shi labari ya ce nashi malamin abu nabara ya karantar da shi to kuma sai ya koma da hasan da abu nabara haka ne wane ne ya ba su labari yanzu hasan Hassan ya karantar da abu ƙasa da kuma abu nabara shi kuwa alhassan sai ce anna aba sa'idin al-khudriya akhbarahu wannan wurin ku ɗauke shi a matsayin asamin ku je ku ƙara nazarin shi yana daga cikin ba wai a cikin sahihu muslim ba amma shi ne wuri na farko irin shi a cikin sahihu muslim amma yana ɗaya daga cikin isnadodi da malamai suka fitar a duniya suka ce suna daga cikin mu'udalat wato masu wahala masu rikici amma dai hanya mafi sauƙi ta fitar da rikicin ita ce wannan cewa shi abu ƙafa'a da ya ce abu nabara ya ba shi labari eh kuma ya sake cewa hassan ya ba su labari yanzu kenan ya koma yana cewa hassan ya ba su labari da shi da abu nabara ɗin shi kuwa hassan ya ce anna aba sa'idin khudriya akhbarahu abu sa'id al-khudri ya bashi labari anna wafda abdul qais lamma ataw an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qalu ayarin garin abdul qais da suka zo wurin annabin Allah sai suka ce ya nabiy Allah ya annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ja'alana Allah fida'ak Allah ya sanya mu cikin fansakka ma la yasluhu lana min al-ashriba daga cikin abubuwan sha me ya halatta gare mu فقال سيتي لا تشربوا في النقير كركو شا وانا ابن دا اكا تما اتكين ترمي قالوا يا نبي الله سيسكتي يا النبي الله جعلنا الله فداءك الله يسنيا متكين فانسكا او تدري من نقير هركا سنترمي كيما قال نعم يتي اي الجذع كتترن اتيني yunqaru wasatuhu wanda ake rarake tsakiyar shi wala fi dubba kar ku sha kar ku tsini a cikin kwatanniya wala fil hantam ko a cikin jarka wa alaikum bil muka sai dai ku samu wadda ake ɗaure bakinta ita ce wadda muka yi bayani kamar salka wadda yake asalin ta fata ce idan har abin ya kai fermenting wato ya kai inda zai bugar to sai ya fasa ta to duk sanda kuwa ga ya fasa ta to shi kenan bai halatta a sha ba kenan ya riga ya kai ya zama giya amma ma damar yana nan a cikin wannan irin ainihin wato fata bai fasa ta ba to dalili ne akan za a iya sha kenan hikimar da ta sa kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu wannan fatawa wadda in ba ku manta ba karatun mu na jiya mun bayyana cewa duk wannan ya faru ne a farkon addinin musulunci a lokacin da suke buƙatar a iya tantance musu tsakanin abubuwan da suke da rikici daga abubuwan da ba su da rikici saboda mutanen jahiliya ne sun daɗe ana shan giya ana shan burkutu ana shan abubuwa iri-iri to yanzu da suka musulunta suna buƙatar su samu kamar yadda suka ce suna buƙatar su samu bayani gamsasshe don kada sun bar giya kuma su sake dawa su afka mata ta idda ba sani ba waɗannan suna daga cikin shari'o'in musulunci ɗin waɗanda ake nufin a kiyaye su domin kiyaye su ɗin yana daga cikin ainihin kula da ainihin dokokin addinin musulunci sannan a kiraye al'umma a kansu bayan wannan sai al'imam muslim ya ce babu du'a'i ila shahadataini wa shara'il islami babin da ke bayani akan kira zuwa ga la ilaha illallah muhammadun rasulullah da kuma shari'o'in musulunci ma'ana manya-manyan malamai su aika ɗalibansu cikin garuruka da ƙauyuka da anguwanni su je suna kiran jama'a cewa su shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne dalili akan haka sai ce haddasana Abu Bakar ibn Abi Shayba wa Abu Quraib wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an waki'in قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب jama'a kun ji wannan hadisi daga babban sahabi abdullahi dan abbasin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda muslim da ya samu wannan hadisi ne daga malamin shi ainihin abubakar ibn abi shaiba wa abu kuraibin wa ishaq ibn ibrahima malamai ne guda uku na farko dai abubakar ibn abi shaiba abubakar ɗin alkunya shi ce cikakken sunan shi abdullahi dan muhammad dan abi shaiba abu kuraibin malami na biyu sunan shi Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani shi ma mutumin Kufa ne sai kuma Ishaq dan Ibrahima wato imamu Ishaq dan Rawiya al-Hanbali al-Marwazi na fata an gane waɗannan malamai jami'an baki ɗayansu suka karantar da Imam Muslim wannan hadisin kuma dukkansu sun samo shi ne an wake daga malam waki'u na fata an gane قال أبو بكر مسلم يتي أبو بكر يتي حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق وكيع يا كرنت دمو حديث اللي يسامو دجمال من شميسونا زكريا ابن إسحاق قال شيك سيتي حدثني يحيى ابن, عبي ابن عبد الله بن صيفي مالمنا يحيى ابن عبد الله بن صيفي يا كرنت دني حديث اللي يسامو عن أبي معبد دجناش مالم أبي معبد an ibn Abbas daga nashi malamin Abdullahi dan Abbas haka tsarin ilimi yake har sai da duniya ta rikice sai ka je an koya maka kai ma zaka koyar amma sai al'amari ya zama mutane kowa yana sha'awar malanta amma baya sha'awar ya je koya wannan shi ya saka duniya kaf a cikin rikita rikita saboda kowa zai bude kaset ya ji kowa zai bude intanet daga haka sai ya naɗi ya fito shikenan tasaddara littadrisi kullu muhawwisin balidun tasamma bil faqihil muhaddisi ma'ana kowane ɗan ta kife sai yayi naɗi ya ce shi ma malami ne wai shine sai suke karin magana suna cewa laqad hazulat hatta bada minhu zaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi wai sai suka siffanta kujerar ilimi a wannan zamanin tawaye gari ta zama kamar akuya ce ramammiya to duk wani matsiyaci in ya shiga wurin sai da awaki in ya ganta saboda ramewa har ana ganin kodarta a waje shi ma sai ga to nawa wannan dan yana ganin yana da naira ɗari biyu shi ma zai iya siyanta to ma'ana salon magana ne wato kujerar ilimi al'amarin ilimi kujerar ilimi ba ta da karisma ba ta da sauran daraja kowa ma yana ganin cewa zai iya zama malamin hadisi kowa yana ganin zai iya tafsiri kowa zai iya wa'azin ƙasa kowa zai iya yin kaza kowa zai iya yin kaza duk abin da ya kawo haka shine ne zubar da mutuncin ilimi da aka samu 'yan takife su kai amma kana ganin waɗannan zurriyatun ba'abuha min ba'abin wannan ya ce daga wannan wannan daga wannan wannan daga wannan matukar baka zauna wani ya koya maka ba ka ce za ka zaunar da wani ka koya mishi sai dai ka koyar da shi ɗanyantaka kuma ba abin da za ku haifar sai ne sai fitina sai tashin tashina irin wadda al'umma suka samu kansu a ciki yau mutum ya jawo aya ya ce lallai ayar a kanka take ya ce lallai aya a kanka take ka ce shi ne annabin da aka yi wahayi ya ce da kai take da ka ce ba haka ba sai ce to dalili ne ma akan ka kafarta don ka karyata aya tunda aya akan ka ta sauka duk wannan dan takifanci ne jama'a wallahi sai an koma irin wannan tsarin gashi abu ma'abad ya ce daga ibnu abbasin ibnu abbasin ya ce an mu'adh ibn jabal daga mu'adh dan jabal sahabi ne amma ya ruwaito daga sahabi ma'ana ko classmate ɗinka ne ya iya physics ko chemistry ko biology sai ka zauna ya koya maka daraja ce ba kaskanci ba koya maka kala abu a cikin ainihin wannan hanya kaji inda ta take sai kuma abu bakrin ibn abi sheba ya ce rubama kala rubama kala waki'un wani lokacin waki'u sai ce an ibn abbasin daga ibn abbasin anna mu'adan kala yana son ya nuna maka ne ɗayan hanyoyi guda biyu aka ruwaito hadisi hanyar farko ibnu abbasin ya ruwaito hadisin daga mu'azu ne wanda annabi ya aika hanya ta biyu kuma shi ibnu abbasin din ne yake ruwaitowa yana wurin annabi yake aiken mu'azu ɗayan abu biyu in ma ya zama mu'azu da aka aika shi ya ba da labari ga ibnu abbasin in ma ya zama sanda ake aiken mu'azu din ibnu abbasin yana nan su ne ruwayoyin guda biyu suke bayyanawa ibnu abbasin a wannan riwaya ya ce lallai mu'azu mu'azu dan jabal qala ya ce ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya aike ni sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce innaka ta'ti qauman min ahli kitab wato an nada shi ne a matsayin gwamna malami limami alkali asalin haka ake yin bu'uf dan fodiyo yana daga cikin sarakunan musulunci waɗanda suka raya haka ma'ana inda duk zaka tura ɗalibinka to ka san cewa yana da salahiya ya cancanta ya zama liman ya cancanta ya zama alkali ya cancanta ya zama shine gwamna zai iya yi musu duk abin da ake so wannan shine islamic system jama'a don haka ya zama gwamna shine limami shine alkali shine komai kana jin ƙasa za ta lalace amma har al'amari ya zama yadda ya zama gwamna daban malami daban alkali daban to shikenan liman daban don haka sai ka rinka jin ainihin controversial voices lokacin da gwamnati za ta ce a yi allurar rigakafi sai malam masallaci ya ce a'a liman sai ya ce to yadda duk kuka yi ni ba ruwana alkali kuma ya ce ni da duk wanda aka kawo ya saba wa doka zan daure shi shikenan shikenan amma asali mu'azu dan jabal an tura shi ne a matsayin gwamna ne wato sole administrator ne zai zauna ya jagoranci mutane a kasar yaman a lokacin shekarar ashirin bata wuce ashirin da takwas zuwa da bakwai ba saurayi ne amma malami ne saboda ba shekaru ba ne abu ilimi ne kuma Allah ya bashi Allahu akbar ya ce manzon Allah ya aike ni da ya tashi aike na sai ya ce to ma'abu za ka je wurin wasu mutane ne masu littafi kun san me wannan yake nufi annabi yana koya mishi ladabin da'awa idan za ka tafi kasancewa ahalul kitabi ne kiristoci ne da yahudawa suna da littafi suna da ilimin annabawa kafin ka zo yanzu ka aje cewa sun gurɓata littafin a'a amma dai abu mafi muhimmanci kasancewa suna da littafi haka idan za ka tura ɗalibinka zai je yi tafsiri a gombe kar ka ce mishi za ka je ka karantar da mutane addinin musulunci a'a sai ka ce mishi za ka je gari ne na musulmi malamai masu ilimi don haka ga irin salon da'awa da za ka yi amma ya zama misali jama'a yana daga cikin kurakurai waɗanda aka yi a cikin tsarin da'awa a shekaru na ƙarshe-ƙarshe ɗin nan sai a je a samu garin da yake malamai ne malamai akwai yadda ake mu'amalantar su daban da yadda ake mu'amalantar jahilai ka duro gari kamar irin zaria kamar katsina kamar sokoto za ka yi wa'azi gari ne na musulunci gari ne na malamai bai yiwa ka zo gaba ɗaya kai kwandemin su kai kwandemin malantar su don suna yin bid'a ko don suna tsubbu ko don suna wani abu a'a they deserve all regards and respect akan ilimin su amma wannan abin da suke yi fa wanda ba daidai ba shine za a yi magana a kai amma ka a ce malaman banza masu ilimin banza ba haka ba ne gashi nan sai da annabi ya ce mishi za ka je ne ka samu mutane ne ahalul kitab suna da littafi suna da ilimi suna da karatu sun san tarihin annabawa don haka fad'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah ka kiraye su zuwa ga shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah don an san aƙidar kiristoci ta lalace game da Allah aƙidar yahudawa ta lalace game da Allah yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne wane ne uzairu wani annabi ne wanda yayi tafiya takanas da ya yi tafiya sai ya zo ya samu baitul maqdisi Allah ya jarabce ta an yi yaƙi an rugurguza ta ba kowa a garin sai kangaye sai ainihin bishiyoyi a tsaye sai na mamaki ya ce wannan gari kuma Allah zai rayar da shi haka ya haddace attaura tun kafin ya mutu bayan shekara ɗari da ya tashi sai kuma ya ga gagari ya rayu komai ya koma wa gari daidai to da ya koma asalin garinsu har sai aka je a lokacin ma aka samu ai ɗan shi ma da ya bari da ciki ya bar matar shi da ciki an haifi ɗan har ɗan ma ya girmi uban don shi yanzu uban yana shekara hamsin ya mutu to an tashe shi in an tashe shi kaga ɗan shekara hamsin zai tashi to ɗan kuma fa da aka haifa yanzu shekara shi nawa ɗari kenan so da haka wata ran za su yi maka tambaya cewa cikin tarihi wanne ɗa ne ya girmi uban shi a shekaru shi ne uzairu ɗan shi ya girme shi ɗan shekara shi ɗari shi kuma uban shekara hamsin to da ya zo yana karanta a taura da ka to a lokacin ba wanda ya iya karanta ta da ka sai suka ce to wannan ɗan Allah ne to ka ji inda aƙida su ta ɓaci na biyu duk annabin da ya musu wa'azi ya ce kaza da kuke ba daidai bane sai su kashe shi to aƙida su ta ɓaci game da annabawa sun daina annabawa sun daina Allah suna faɗa wa Allah baƙaƙen maganganu su ce yadullahi maglula hannun Allah a makale yake Allah yana da ruwa subhanallah su ce inna Allah faqirun Allah talaka ne tun da gashi har yana neman rance yana neman taimako a wurinmu don haka tun da waɗannan mutane aƙidarsu ta lalace game da Allah to ka gyara musu aƙida kiristoci kuma suna da aƙida ta trinity of god cewa Allah uku ne isa Allah Maryamu Allah sannan Allah ɗin kuma Allah ko kuma Isa Allah Maryam Allah mala'ika Jibrilu Allah waɗannan aƙidojin nasu ake ƙoƙarin gyarawa su yadda cewa Allah ɗaya ne babu abin bautawa sai shi sannan wa'anni Rasulullah mu'azu ka kiraye su su yadda cewa ni manzon Allah ne Allah ya aiko ni na'am wannan shi zai gyara aƙidarsu amma kaga an ba su daraja cewa suna da littafi suna da ilimi amma gyara aka zo musu fa inhum ata'u lidhalika in suka yi maka da'a akan haka fa a'limhum sai ka sanar da su anna Allah aftaraba alaihim khamsa salawatin cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a tsakanin kowane dare da tsakanin kowane yini da dare ma'ana sallolin da ake yin su a yini su ne asuba azhar la'asar sallolin dare kuma su ne lokacin da magariba ta yi da lokacin isha fa inhum ata'u lidhalika in suka yi maka fa'a fa a'limhum anna Allah farada alaihim sadaqa to sai ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu ainihin sadaqa an fahimta to khadhu min aghniyaihim wadda za a karba daga wurin masu wadata faturaddu fi fuqara'ihim sai a bada ita wannan ainihin wato sadaka ga talakawansu idan kun fahimci wannan karatu da kyau abin da yake nunawa zakka ana karɓanta ne ba a barin wani mutum sai ya kawo na madalla in ya kawo amma dole ne ya zama hukuma tana da ido game da zakka don a rinka karɓanta saboda kuɗi suna da shiga zuci a ce ɗan kasuwa da ya san darajar kuɗi ya lale kuɗi da kanshi ya zo ya kawo hasali a musulunci ma sa'i wato wakilin gwamnati zai iso ne gidanka ka fito da dukiyarka kaf idan yanzu ne a ce suna banki shikenan sai ka zo mishi da statement of account kaga ashe abin sai ka yi imani in ba haka ba sai zama kana da kuɗaɗe a bankuna mabambanta sai ka zo da statement kwaya ɗaya amma kana da imani za ka zo da statement of account bayanin kuɗaɗen da kake da su kaf a cikin bankuna sai ya ga cewa an haɗa su gaba ɗaya sun kai naira miliyan arba'in to miliyan arba'in sai a fitar da one over forty sai ka bada miliyan ɗaya shine zakka a shekara ka riƙe miliyan talatin da tara sun zama halal malak ɗinka an cire maka abin da yake shine zakka shine ƙazantar da in an bari za ta wargaza sauran na fata an gane fa in hum ata'u lidhalika in suka yi maka fa'a fa iyyaka wa kara'ima amwalihim annabi yace ina gargadinka game da dukiyoyinsu masu tsona ido dukiyoyinsu masu daraja ma'ana in mutum ya kawo zakka ya bayar to ba ruwanka da ka samu wani kafcecen rago kuma ka ja ka ce to wannan ushira ce za a kai gwamna wannan sadaka ce za a je a kai wa liman ko za a kai wa shehi wannan ainihin buhun wake a'a ya riga ya fitar da zakka to kai taka tsantsan dukiyarsa haramun ce ka taba wattaki da'watal mazlum ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta ku ji yadda annabi yake gargadi jama'a wannan shi ne tsari duk mutumin da ka tura shi ya je ya aiki dole ka ja kunnen shi shi yasa wani alkalin alkalai da ake da shi a jihar kaduna a yanzu ya cancanta a yaba mishi gashi nan sai da suka ta sanya waɗannan maganganu ya tara alkalai ƙanana yana naɗa su tsohon firinsifal ne na jama'atu malam macido yana naɗa su ya ce to wallahi ku ji tsoron allah idan ka sake ka je kai kaza kana cewa chief judge shugaban alkalai zai kare kai ce wallahi ba ruwana da kai ranar lahira za ku haɗu da Allah ku je ku tambayi mutanen radio Najeriya Kaduna su suka yi ta samun program yana gargaɗi to haka ake so kai ne director general kai ne kaza kai ne kaza kai ne pansa kai ne minister a ma'aikata kai ka fara nuna musu Allah a aikace kuma ka tsoratar da su Allah kaga yadda al'amari zai gyaru na fatan mun gane amma an kawo motoci arba'in an ce aje a raba sai ka kwashe guda talatin sai ka ce a kai ƙauyen kwa aje maka tukuna sannan guda goma kuma a zo a kasafta a kira 'yan jaridu a zo a ɗauki hoto waɗannan da ke ƙasa da kai sun ga ka kwashe talatin cikin arba'in ka je ka ɓoye kuma ka fito NTA kana cewa to gashi nan gwamnati ta ayyukan alheri sai da haka sai ku kula da su me suke kallon ka suna kallon ka barawo mutumin banza baka da daraja shi yasa mawaƙi yake cewa babban da bai da tarbiyya kullum bai gudun abin kunya yaro kamar makaho ne yo babba ai majayi ne ka kiyaye wannan babban da bai da tarbiyya kullum bai gudun abin kunya saboda haka jama'a ku ji irin yadda annabi yake karantar da malaman nan sahabbai waɗanda su ne ya tura suka wakilce shi ka yi taka tsantsan da addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun saboda babu shamaki tsakanin wannan addu'a da Allah kai tsaye an zalunce shi yana cewa Allah ya isa za ta tafi jama'a kun ji sirrin daga cikin sirrorin da suka jawa ƙasashenmu matsala kullum aka naɗa shugaba sai ya zama kawai jama'a suna zuwa ne ana taya shi murna ya samu wata hanya wadda zai yi arziki bayan lokaci kaɗan sai kaga mai zai faru duk wasu gidajen an ɗaga a garinsu shi yake siyewa duk wata gona shi zai saye duk wata kyakkyawar budurwa shi zai je ya aure ta to ƙarshen lokaci wannan addu'a ta almazlum ku kewaya ku ga waɗannan irin tsofaffin mutane da suka tara dukiya ka je garurukan su ka je ka je ka ga a ce lokaci kaza shine minista lokaci kaza shine gwamna sai ka ji ya siyar da duk abubuwan da ya mallaka rashin lafiya ta kama shi wadda ba ta jin magani sai ya koma sai ya tsiyace ya mutu a tantirin matsiyaci sannan ga hujja mai ƙarfi Allah ya kama shi da ita tun da ya taɓa yin sata wattaqi da'watal mazlum annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kai taka tsantsan da addu'ar duk wanda aka zalunce shi wannan wannan aike malamai suka ce annabi ya aiki mu'azu ne a shekara ta tara wasu suka ce shekara ta goma wato annabi ya aike shi ne yana saura shekara ɗaya da rasu ko kuma shekara biyu ko makamancin haka ma'ana dab da rasuwar dab da ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya aika wa mutanen Yaman waɗannan wannan ainihin gawurtaccen malami daga cikin ainihin sahabbai malami ne na fiqhu ƙasar Yaman kuma tana cike da Yahudawa tana cike da Kiristoci wannan shi yake nuna mana kenan ba masu zafin kai ake turawa garuruka su je wa'azi ba ba waɗanda 'yan hamasa ba mutahammisai 'yan caji waɗanda za su je su yi tabarka kabbara a'a ma'ana masu ilimi su ake turawa da'awa ka duba mu'az ka duba abu ayyub al-ansari ka duba ali ibn abi talib malamai dan haka ku manyan malamai idan za ku tura waɗanda za su yi tafsiri dan abin yanzu ya ɗauki wani salo kuma idan watan azumi ya zo ƙungiyoyi da ɗariƙo ko waɗanne kuma sai sun tura a ce su ma sun tura ainihin wato almajiran su gari tare da cewa wannan ba lallai ba ne abin da za ka duba mutanen bauchi ba su da malami da zai musu tafsiri a akwai malami da zai musu tafsiri to wace bukata ce ta bukatar da dole wai sai an tura wani malami daga ainihin sokoto ya je bauchi a tura wani kuma daga ainihin wato gombe shi kuma ya tafi birnin kebbi daga birnin kebbi kuma a tura wani ya tafi katsina sai a ce ana son sadar da zumunci amma abin cewa tukuna na farko shin wai ma suna da cancantar su je su yi tafsirin tukuna kuma kun ba su good orientation an horar da su horarwa ta musamman ma game da tafsiri ko kuwa zai tafi bauchi yana tafsiri a matsayin shi na bako ga wani katafaren malami ɗan garin yana tafsiri wanda ƙarshe nashi tafsirin zai zama bai da wata ma'ana dole ne ku rinka yin abubuwa da tunani shi yasa mu da ba ma cikin wata ƙungiya ko ɗariƙa masha Allah kuma walillahi alhamd kullum in muna faɗin maganganu sai ana ganin yau me yasa ba mu faɗa haka a'a wannan shine daga cikin sharrin ƙungiyancin da sharrin ɗariƙancin in ba haka ba yaushe za a ce gari kaza suna da katafaren malami yana musu tafsirin alkur'ani sai kuma a ce wai kungiya kaza ta turo malami ya zo ya tafsiri dariƙa kaza ita ma ta turo na ta zo ya tafsiri shi kuma wannan fa ko dai yana nan yana tafsirin ko kuma shi kuma an ɗauke shi an kai shi wani gari da'awa tana da alaƙa da inda ka tsoro malami ɗan gari ya zauna yana yin da'awa a garin ta fi tasiri fiye da wani bako ku fahimci wannan tare da cewa sai a ce ai in bako ne an fi taruwa a'a kowanne malami zai zauna garin su ya karantar abu na farko ya zama ya karantu abu na biyu ya zan yana da cikakken mutunci a garin don wani lokacin mutuncin shi ne ya zube a garin shi yake hana mutanen garin su taru da zaran bako ya zo sai su yanyame shi sai a ce ai in bako ne mutane sun fi taruwa sannan ku duba cost tsadar da ke tattare da ka gayyato wani sai ka ba shi wurin zama in zai zo da matar shi sai an yi mai hidima kaza in zai tafi sai an yi kaza sai an yi kaza to amma kuma yan kungiyoyi suna da nasu sirrorin ne fa da yan ɗariƙo mu da ba ma kungiyar nan ba ma ɗariƙa wasu abubuwa mun faɗa sai kuna mamaki wato daga ciki akwai ainihin hanyar tattara kuɗi saboda za a rinka bin 'yan siyasa da ainihin alhazan birni da 'yan kasuwa ana cewa za a yi tafsiri za a gayyato malami za a yi kaza alhaji wa ya kawo buhun sukari wa ya kawo ainihin kaza wa ya kawo katan kaza wa ya kawo katan kaza wa ya ba da dubu kaza to su ma dai waɗanda za su yi organizing za su ɗan samu ɗan abubuwan da za su kara ƙashin wuya da shi to shine dai al'amuran za ka ga cewa ƙarshe haƙiƙanin al'amari abin da mu dai muke cewa shi lallai ne ya zama duk wanda kungiya kaza ko ɗariƙa kaza ko mazhaba kaza ko malami kaza ko ma waye ya tabbatar tukuna shi yana da gogaggen ilimi yana da ƙwarewa abu na biyu ya tabbatar da cewa ya iya suranta yaya rayuwar mutanen garin take ba ya je ta yin wa'azi akan asali ba shine matsalar mutanen garin ba don wa'azi yana da alaka da kasan mutanen garin kasan kuma yaya za ka yi ka ainihin bullo musu na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na malam na eh eh, yana ɗaukar duk waɗannan ma'anonin za mu dawo mu dubi waɗannan abubuwan na ɗaya a wajen fitar da zakkar ana fitar da dabba ne wadda take tsaka-tsaki wadda bata tsone idan shine garke ba shine bahaushe ke kira uwar garke to in aka samu wata gabjejiyar saniya wadda yake ji da ita to an yi zalunci to kamar haka kuma ka a samu abin da hausa ke kira banzan garke a samu wani dan matin guri gashi nan yana ta matso wani yalan tashi haka a ce to tun da dai sadaka ne ba ta kaɗan a ɗauka a'a sai a samu wanda yake mai dabbobin ba zai ga an zalunce shi ba sannan in aka ɗauka aka je aka bayar zakka shi kuma wanda aka ba zakka ba zai ga cewa wannan aiki aka ba shi ba shi kenan kullum zai kai rago a yi mishi allura yau ya kira mahauci ana matsa kwankwason shi ana tayawa dubu uku da ɗari bakwai yana cewa a'a zakata kenan fata bana na fata an ware yau to ya kamata sai a dubi wannan to nan ya akwai wannan sannan bayan ya cire zakar ka kuma zu- dukiyar ku ta tsone m- abin nan muku ido ya cire ya ba ku ito ba ruwan ku da dukiyar shi duk waɗannan abubuwan fa in kana harkokin zakka su malamai da muke magana sun san level na corruption da al'amarin ya kai an turo malami ya zo ya fitar da zakka nan kuma bini-bini sai gallabe ka ya fitine ka a gidanka sai ka karɓi zakka ka tafi kana aiki ga hukumar zakka me ya kai ka kuma gobe karfe shida na asuba ka zo ka durƙusa a kofar gidana a to mai gida barka da asuba eh jiya dai mun kai waɗannan raguna lafiya kalau mun isa lafiya lau eh Allah Allah Allah ya sa wa dukiya albarka Allah ya sa wa dukiya albarka to shi ke mai gidan ya dake bai abin da mai ce to wallahi dama ni ma dai mata na tana da tsohon ciki to shi na gade ran kai dade yana da raguna da yawa to dai abin dai na Allah baya baya yawa eh eh haka shi ke nan yana wata alwala yana mutsutsuka hannu alwalar da ba ruwa ina fata an gane eh duk wannan yana daga cikin zalunci ya riga ya abin da yake farilla ku watse ku bashi wuri kowa zai kama sana'a na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan kenan dangane da hijabi da ke Allah tsaye Allah Allah yake da hijabi tsakanin shi da bayi akwai hijabi akwai shamaki tsakanin Allah da bayin shi bari ku ji wani hadisi cikin nan sahihu muslim wanda zamu zo mu karanta shi nan gaba insha Allah ta'ala inda babban sahabi Abu Musa al-Ash'ari yace قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات وترانا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ترى أتكم ينا أينهم واتوا وأزيد وسكلموني بدا بير فقال دا أبن بيتي أتكم وأزن ماشي إن الله عز وجل لا ينام الله بايا بتي ولا ينبغي له أن ينام بكما الله أتي يا بتي بدو من بتي بكاتا تي تنكسا to Allah bai da na ƙasa yahfidul qist Allah yana shimfiɗa ainihin wato adalci wa yarfa'uhu kuma Allah yana ɗaga adalci wato adalci sama da ƙasa yurfau ilaihi amalul layl duk ayyukan da bayi suka aikata da daddare sai a ɗaga a kai wa Allah qabla amalin nahari kafin ayyukan da bayi za su yi da rana wa amalin nahari qabla amalin yau ayyukan da bayi suka yi da rana sai a ɗaga su a kai su ga Allah maɗaukakin sarki kafin dare yayi an gane jama'a ba a haɗa ayyukan dare da rana a kai su ainihin da Allah a'a na rana suna bayi na kammala sai a kai wa Allah na dare suna kammala sai a kai ga Allah sai yake cewa hijabuhum nur shamakin da ke tsakanin Allah da bayin shi haske ne wa fi riwaya annar a cikin wata riwaya yace wuta ce law kashafahu da Allah zai cire wannan hijabin da ke tsakanin shi da bayin shi لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه da tsarki da hasken fuska Allah ya babbaka duk abin da idon Allah ya kai gare shi ne daga cikin halittu kun ji jama'a dan haka akwai hijabi tsakanin Allah da bayi to abin da wannan hadisin mu'azu yake tabbatar maka idan aka cuce ka kace Allah ya isa ko to wannan addu'ar hijabin nan ba zai tare ta ba kai tsaye za ta je ga Allah shi yasa kai da kake zalunci ake ce maka Allah ya isa kana kyalkyala dariya kana ganin ab an yi tafi dubu wallahi inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan yana jiranka kuma idan ya danke ka ba za ka iya sake kubucewa ba kuma dankar Allah tana nan iri iri Allah zai iya dankar ka akan zaluncin da kai na dukiya ya tarwatsa dukiyar ya barka ka wulakantu gashi kana ji kana gani sai ka wuce ka ga kaftaroren gida sai ka ce oh wannan gida ni ne fa na gina shi a wuri na aka siye shi saboda me saboda zalunci tushe dukiyar marayu haƙoƙin bayan Allah in Allah ya ga dama sai ya kashe ka sannan zuriyar ka fitar wata dukiyar idan Allah ya ga dama ya barka ya bar zuriyar ya bar dukiyar sai ya zare maka lafiya ga dukiyar amma ba ta da amfani kai ta faɗa da 'ya'yanka da matanka sun ƙosa ka mutu su ci gado ka ki mutuwa kai kuma ka ki saka musu dukiyar saboda haka jama'a kun ga zalunci zulumatun yawm alkiyama duhu yake zama a ranar alkiyama idan ka san ka taɓa cin filin wani ko gonar wani in ka san ka taɓa cin haƙƙin wani ko wani ya taɓa halatta maka ka saci wata dukiya da ake kira dukiyar gwamnati wallahi al'azim ba za ta halatta gare ka ba su daina fassara maka cewa is a national check no it is not wai ai wani wani wato wani biredi ne ko kuma wani algaragis ne ko wani alkubus ne na ƙasa wai ka ɗibi naka ya aka yi kasar naka an raba ne ba a raba ba don an samu malamai yau waɗanda suke halatta mutane ka je kai sata shi kenan eh saboda an samu kiristoci suna haka tashar stv da tashar channel news su suka ruwaito tonan asiriyar shekara uku da ta wuce pastor chris wani ainihin cikin ainihin masu zuwa cocin shi ya je ya sato miliyoyin kuɗi wasu aka za ka mishi restitution ma'ana aka tsarkace kuɗin eh aka tsarkace kuɗin aka yi addu'a a kansu shi kenan eh sun zama ciwo aka ta aka ba coci shi kuma ya rike sauran har kiristoci sai da suka rinka raddi akan haka to wai yau akwai malamai waɗanda suke fatawa cewa ɗalibansu da muridansu da masu sauraronsu wai in suka ɗibo kawai su ɗan samu abin da za su kawo a yi sadaka su ɗan biya wasu malamai kujeru a je a yi umara a yi ɗawafi su ɗan aje wani abu yadda in su mutu za a yi fidda'u saura kuma su ci wai duk waɗannan abubuwan sun gyara su wallahi tallahi sun yaudare ku duk malamin da ya ce maka kana ministan agric an kawo katafila guda ɗari ka ɗauki ƙwaya ɗaya wallahi talla ya halatta maka haramu ya zama fasiki kai kuma ka zama abzalimi kuma wannan malanta ita ce malantar da Allah ya tsine wa Yahudawa a kai ku ce wa mutane haramun ne in ta samu kuma suka kawo muku salala a ciki shikenan sai ku ce ba komai saboda haka 'yan siyasa ma'aikata gwamnati wallahi ku kiyaye don haka yau zalunci ya kai har mai tare masu mashina yana ba da rasit shi ma sai je sai a buga mai nashi rasit din local government ta sa shi zai ba da rasit ko zai ba da lasisi yan a caɓa suna karɓe naira ɗari ɗari ko shi ma sai ya bugo nashi idan ya siyar da na gwamnati guda talatin sai siyar da nashi arba'in saboda me ya san in ya kai kuɗin ba ma ba za su shiga inda aka ce din ba shi yasa akwai challenges a ƙasar nan jama'a idan ana son gyaran ƙasa wallahi jama'a ku daina zargin masu mulki kawai akwai member of ulamas and men of god akwai malamai da yawa waɗanda wallahi tallahi sai an ɗibo su suna an bincike su akwai fastoci da yawa sai an ɗibo su an bincike su idan ba haka ba wannan ya yi imani da malami kaza tun da malamin ya ce mai halal ne ma'ana malamin ne ya legalizing mishi malamin ne yake justifying mishi cewa this is a legitimate money waɗannan kuɗi halal ne ɗi ci kai dai kawo mana ne maka sadaka a je dubu ɗari kaza za mu maka fidda in ka mutu it is a devil deception wallahi tallahi shaitan ne yake yaudara ku wallahi tallahi dukiya ta haramu sharri ce abubakar bawa yake da shi bawa yake da shi ya ɗora mai fansa je ka idan ka je kai aiki in ka samu kuɗi ka kawo ka fanshi kanka ku ji ran nan sai ya fita ya kewaya kaf bai samu aiki ba kuma to yau an yi zai kawo dubu kaza sai ya tuna ya taɓa yi wa wani duba a jahiliya sai ya je ya same shi mai gida eh ka tuna ne eh to ni ne malamin ka da mu taɓa maka duban ƙasa shekaru kaza dama baka biya ba to yau kawo kuɗin salala ya kawo da ya kawo shi kenan sai ya ɗiba waɗannan kuɗi cikinsu sai je ba abubakar ku duba fa wannan return ne na abubakar kamar ka sai mashin ne ane maka a caɓa ko mota ane maka a caɓa sai ya zan ashe ya taɓa sayar da giya sai ya je ya karɓo kuɗin giyar sai ya zo ya kawo maka kuɗin wannan ranar abubakar an yi cefa ne an dafa abinci gidan shi sun zo suna cin abinci da yaron gida yaron gida ya ce ai ran ke daɗe yau da ta kwale min sai na tuna na taɓa yin duba a jahiliya sai na tafi na je na fatara ta ta da tsohon bashi na je na an so kuɗi na da haka ne na kawo kuɗin return na yau abubakar ya ce haka ne ya ce tabbas haka aka yi abubakar sai tsaye da cin abinci ya sa hannun shi ya rinka ƙaƙalo amai har sai da ya amayar da abu sai wata kalma wadda duk duniya aka ruwaice ta kunna lahmin nabata an suhtin fannaru auladi duk naman da ya tsiro duk jikin da ya ƙiba da dukiyar haram furuta ce ta dace ba aljanna ba bai cancanta ya shiga aljanna ba saboda haka malaminka ya taɓa halatta maka wallahi tallahi malam bai isa halatta maka ba matuƙar dukiya ce ta haramu to wallahi ka mayar musu ka taɓa cin filin wani ka taɓa cin gonar wani ka taɓa ɗuba dukiyar wani wallahi tallahi ka ji ya halatta maka a nan duniya duk matsalar mai sauƙi ce amma in aka je lahira can ne fitina take sai an ɗauke ka an yi aljanna da kai gadan gadan sai a ce a a akwai zalunci da ya taɓa wani sai a ce a dawo da shi shine wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura haka har da inda yake cewa kana yawman kana sharruhu mustatira yanin kiyama sharri ne ke tartsatsi sai ka sai ka kubuta dab da za a kai ka aljanna sai a ci a dawo da shi akwai matsala saboda ka dan uwa ka yi kokari ka kauce wa duk abin da yake haramun ne ko kuma shubha wannan hadisi na Mu'az Imam al-Bukhari ya fitar da shi kamar yadda muka ji Muslim ya fitar da shi daga cikin manyan malamai da suka fitar da shi har ya yau akwai al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i ibn Maja da Ahmad da Darimi da Ibn Khuzaimah da Abu Mu'aymin dukkanin su sun fitar da wannan hadisi na daga cikin mas'alolin da hadisin nan yake dauke da su jama'a malamai suka ce minha anna fihi qabul khabar wahid wannan hadisi ya nuna ana iya karban hadisi wurin mutum daya wajib al-amal bihi kuma dole ne a aiki da wannan hadisin mutlaqan kai tsaye matukar hadisi ya inganta wajen mutum daya ruwaito shi ba komai sawa'un kana fi babul aqaidi ko akan aqida ne au fi babul ahkam ko ko hukunce hukuncen sallah azumi zakka aure ne wa huwa majma'un wa huwa mujma'un alaihi bain ahli sunna malaman ahli sunna kab sun hadu akan haka wa in khalafa fihi ba'd ahli ziyar ko da yake wasu karkatattu sun kauce akan haka kamar ainihin wato mu'tazilawa yan kala kato kenan suna cewa a'a ba a karban hadisi in ya zo daga mutum daya musamman a babin aqida don haka za ku samu 'yan ƙato suke ƙaryata annabi isa suna cewa ba zai dawo ƙarshen duniya ba suna ƙaryata ainihin fitowar dabbatul ardi suna ƙaryata ainihin wato zuwan mahadi da da'awar cewa wai waɗannan hadisai ɗaiɗaikun mutane suka ruwaito su ko ɗaya ma ba haka bane hadisai ne mutawatirai wa ila hada ashar fi tuhfa al mardiya wa minha anna al kuffara yud'auna ila al tawhid qabla al qital wannan hadisi ya nuna kafirai kafin a yaƙe su to ana kiran su zuwa ga tauhidi ne kun ji kafin ku je ku buga musu bam a coci wa'azi za ku fara musu in ya so su gayyace ku cikin cocin ko ku ku gayyace su a zo a zauna a bayyana menene addinin musulunci sa'annan a kewaye su da ayyukan alherai yadda za su iya shaida this is the true color of islam wannan shine musulunci amma an kuka yi misinterpreting musulunci shine buga bam shine yaƙi nan shine kaza ba wanda zai shiga addinin ko kun buga bam din ya kashe waɗanda ya kashe sauran ba za su shiga addinin ba ka tambaya yanzu daga shekara uku zuwa yanzu mutum ne suka shiga addinin musulunci saboda sun ji bam ya tashi a cocin su na fatan mun gane musulmi kar ku kauce ma gaskiya despite the fact eh an samu wasu kiristoci suna buga bama bamai a cikin cocinan su saboda su muku sharri amma kabiyar ita ce suwa ne ne suka fara buga coci a bam a coci daga cikin musulmi ne saboda haka kar ku kokarin kare abu ku bayyana gaskiya ta bayyana karara gashi abin da ake faɗi a karatu shine da'awar su ake kiran su ake zuwa ga addinin musulunci kafin a yaƙe su wa Allah yuhkamu bi islamin kafir illa bil nutqi bi shahadataini sannan kafiri duk yadda ya kai da ladabi da kwantar da kai ba za a ce mishi musulmi ba sai ran da aka ji ya faɗi la ilaha illallah wa hada madhhabu ahli sunna akan haka ahli sunna suke li'anna zalika aslu din saboda la ilaha illallah ita ce asalin addini alladhi la yasihu shay'un min furu'ihi illa bi tahaqquqihi duk abin da aka kana yi da musulunci matukar ka ki faɗin la ilaha illallah to kai ba musulmi bane wa min ha anna salawatul khams tajibu fi kulli yawmin wa layla wannan hadisi yana tabbatar da cewa salloli biyar dole ne a yi su a wannan wuni din nan a yi su da rana a yi su da dare dan akwai mutanen da yake suna yin sallar isha da magariba amma azhar da la'asar fa during working hours ba sa yi akwai mutanen da suna yin sallar juma'a saboda ita ce celebrity tan ana taruwa ne da sababbin riguna da manya-manyan motoci akwai waɗanda yake sallar idi suke kai akwai wanda yake baya sallah biyar baya sallar juma'a baya sallar idi baya sallar jana'iza shi sallar arafa kawai yake in dai an je aikin hajji ba a gan shi yayi sallah amma ba wurin hajji ba baya sallah duk wannan ya saba makarantarwa addinin musulunci ومنها أن الوتر ليس بواجب لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به قال صاحب التوضيح وهذا ظاهر لا, يرا لا إيراد عليه ومن ناقشه ومن ناقش به فقد غلط wannan hadisi yana nuna mana sallar wutri ba wajibi ba ce ina ma gane haka a cikin wannan hadisi annabi ya ce a yi sallar wutri bai ce a yi ba tare da cewa kuma dab da rayuwa annabi ta zo ƙarshe ne annabi ya wannan aikin to da wannan za gane ashe waɗanda suka ce wutri wajibi ce a'a wutri sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai tana da ƙarfi amma ana nufin wajibci wajibci irin yadda sallah azhar take to wutri ba ta kai haka ba wa minha anna zakata fardun wannan karatun ya karantar da mu cewa zakka farilla ce to zakka farilla ce kowa da gargwadon dukiyar shi jama'a mai kuɗi zakkar kuɗi mai hatsi zakar hatsi mai 'ya'yan itatuwa zakar 'ya'yan itatuwa mai dabbobi kuma zakar dabbobi kowaɗanne da gwargwadon irin abin da aka ce ana zakka a ciki za mu zo za mu tafsirin wannan a cikin karatu insha Allah nan gaba wa minha annahu istadalla bihi ba'dhum ala anna zakata la yajuzu naqluha an baladin mali bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallama faturaddu fi fuqara'ihim sai wata babban mas'ala wannan mas'ala ita ce wasu malamai suka ce wannan hadisi ya nuna cewa ba a ɗaukar zakkar wani gari a kai wani gari amma wannan matsalar kuma malam sai da ya tattauna a kai cewa amma manyan malamai irin ibnu da ɗin il'idu sun ce wannan fatawar tana da rauni abin da ake nufi a ɗauki zakka daga masu wadata a bayar ga talakawa ana nufin masu wadatar musulmi zuwa ga talakawa musulmi don haka in maslaha ta kama ana iya ɗiban zakkar zariya sai a kai ta wani gari na musulmi ko ina ne bukata ce kawai amma ba lallai ba ne sai garin sai dai kuma da ike zakka tana daga cikin ainihin wato al'amuran da ke samar da zamantakewa na wato zaman lafiya tsakanin al'umma an so a raba zakka inda dukiyar take saboda mai dukiyar ya kubuta daga zargin baya zakka saboda in kana can birnin kebe kana neman kuɗi kai kuɗi in ka aiko da zakka kanan zariya saboda kai ɗan zariya ne ko ka aika da zakkar ka katsina saboda kai ba katsine ne can mutanen birnin ke ban san taya za su ce sai dai baya zakka saboda ba su gani ba ina fata an gane wa minha annahu istadalla annahu yadullu ala anna man malaka nisaba la yu'tu min az-zakati wa huwa madhhab abi hanifa wa ba'd ashab malik rahimahumullah min haythu innahu ja'ala al-ma'khudh minhu ذنيا وقابله بالفقر ومن ملك النصاب بالزكاة مأخوذ منه فهو غني والغني لا يؤطى من الزكاة وتبقى مسألة naka ce duk wanda ya bada zakka ko to shi kuma ba a bashi domin bayar da zakka dalili ne akan wadata to ba a ba ma wadaci na fata an gane amma kai an ce dubu arba'in ta kai a yi zaka ka aje dubu arba'in saboda dubu arba'in kake da ita ka aje dubu arba'in da shekara ta sai ka ka dubu ɗaya ka bayar haka ne to idan na ɗazu ɗin can mai miliyan arba'in ya fitar da miliyan ɗaya yanzu kai ne dubu talatin da tara a gaban shi nawa ne kai ne kai kai fakiri ne saboda haka talauci da wadata abu ne wanda yake da nasaba da inda ka samu kanka na fata an gane yanzu mutumin da yake da gida ciki da falo a nan garin naka dube shi yana daga cikin fukara amma yanzu a ce a tsakiyar abuja a anguwa asokoro ko mai tama kana da ciki da falo naka ne eh ai har yara za ka samu a kofar gidan wanda ana maka ranka ya daɗe in ka fito da safe ina fata an gane don za ka je ka samu kuɗin hayan da za ka biya a can shi zai sai maka gida a nan sai ka ji kuɗin haya an ce maka miliyan biyu a shekara to naira miliyan biyu a shekara an ka shigo da wata ƙauyukan mu nan ai gida ba kai da tanti ana maka washe-washe haka a ɗauke ka kai ne babban alhajin birni ومنها بيان عدم تحريم الظلم وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته wannan hadisi yana nuna mana girman haramcin zalunci da kuma cewa wajibi ne duk wani liman ko shugaban ƙasa ya ainihin gargaɗi ya kuma yi wa'azi ga waɗanda yake naɗawa muƙamai sarki wanda yake sarki mai wuƙan yanka ya ainihin wato naɗa hakimai to sai ja su game da zalunci hakimi kuma ya naɗa dagatai ya ja kunnen su game da zalunci dagaci ya ja kunnen ƙananan sarakuna ko masu anguwanni da ke ƙarƙashin shi to haka malamai kuma wajibi ne su ma in sun tura almajiransu su ja kunnen su game da yin zalunci a cikin fatawa saboda akwai fatawar da aka yi ta in ta biyo baya zalunci za ta haifar ومنها أنه يحرم على السائي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط ويحرم على رب المال إخراج شر المال wannan hadisi yana nuna mana cewa wanda aka aike shi karɓo zakka haramun ne ya zaƙe ya karɓi abin da ya wuce kamar yadda yake haramun ne mai dukiya kuma ya bada lalatacciya sai a bada abin da za a haɗu a kai wanda yake ainihin tsaka-tsaki hadisi ma ya yi ishara zuwa ga irin wadda ake karɓe da wadda ba a karɓe kaga ba a karɓan al'akula wadda take cin tsiya sai ka ga wani dan bunsuru dan kwajaja cikin shi kamar turmi maka aje mishi buhu guda na roga sai cinye to wannan ba za a baka zakar shi ba don aka baka an hada ka da jidali ana fata an gane haka irin wannan da za a ganshi tsamurarre ba abin da yake sai kashi ya wuni tauna ya kwana tauna ya tsamure to irin wannan ma duk ba a karban shi ina fata an gane haka nan wanda yake ba shi da maiko a jiki haka kuma ba a karban ainihin mai ciki ba saboda mai cikin a karba mai dabbobin kuma zai ga an zalunce shi zai ga an karbi ɗaya da rabi kenan ko ma biyu haka kuma uwar garke a ce ga wata kankar mimiyar saniya na fata an gane akwai saniyar da in ta zazzabi ba sai gaba fulatanin ta shi ma yana zazzabi mai ita shi ma zazzabi yake tana zazzabi na fata an gane to yanzu wannan haka karbi zakata ai sai ne mata uwa to shi yasa dole sai ka lura da ire-iren waɗannan abubuwan ita zakka dama hikimar ta so ake a fitar da haƙƙin Allah sannan a kyautata wa talakawa wa minha anna zakata la tudfau ila kafirin wa la tudfau aidan ila ghaniyin min nasib al fuqara sannan ita zakka wannan karatu yana nuna mana ba a bada ita ga kafiri ba a bada zakka ga kafiri sai dai kuma zaka ji kamar wannan abin yayi ishara zuwa ga kamar wata tufka da warwara ko a hadisin na bayyana cewa za a karba daga aghniya'uhum faturaddu ila fuqara'ihi to me ma'ana hadisin kenan talakawan musulmi za a ba a karba daga masu wadatarsu amma idan aka tara zakka za a kasabta ta to daga cikin nau'ukan akwai kafirai da ake lallashin zukatansu malamai sun ce za a iya ba su a nan to ba wai za a ba su bane don su kafirai ne za a ba su ne saboda wancan hikima ta lallashin zuciya na biyu akwai musulmi masu rauni waɗanda in ana kyautata musu za su zauna akan addini in ba haka ba kuwa sai a ji sun yi ridda to ire-iren waɗannan duk ana lura da su to hakan nan ba a ba da zakka ga wanda yake wadatacce ne duk wanda yake mawadaci ne ba a ba shi zakka wa minha annahu istadalla bihi ba'dhum ala anna al-kuffara laysu bi mukhatabin bi furu'i shari'a wasu malamai sun yi wata babban mas'ala wato sun tattauna wata babban mas'ala a ƙarƙashin wannan hadisi suka ce wannan hadisin dalili ne akan cewa da Allah yake umarni da sallah da zakka qur'ani to ga musulmi yake kenan banda kafirai wasu malaman suka ce a'a hadda kafiran ma saboda kafirai za a azabtar da su a ranar alkiyama dan me ba ku musulunta ba dan me ba ku sallah ba dan me ba ku kaza ba na fata an gane za a azabtar da su akan haka ko wa kunna menene wa kunna nakhudu ma al-qa'idina wa kunna nukazzibu bi yawm ad-din hatta atana al-yaqin qalu lam nakun min al-musallin ma salakakum fi saqar me saka ku cikin wutar sakara ko kafirai sai su ce lam naku min al-musallina ba ma sallah wa lam naku nut'imul miskina ba ma ciyar da miskinai wa kunna nakhudu ma al-kha'idin sannan mun kasance yan takife duk inda ake gulma ake tsegumi duk wani sharri da mu ake yi wa kunna nukazzibu bi yawmiddin an ci ranar lahira kuma mu ce ƙarya ne hatta atana liqina har mutuwa ta zo ta same mu to a ƙarƙashin haka malamai suka ce kenan kaga za a azabtar da su a ranar alkiyama saboda kafirci da kuma rashin tsaida sallah ingantacciyar magana ita ce kafirai ana umarnin su da yin sallah amma ana ce musu su musulunta sannan su yi sallah wa minha annahu istadilla bihi ala annahu la yakfi fil islam al-iqtisaru ala shahadati an la ilaha illa Allah hatta yudufa ila ash-shahada li Muhammadin bin risala huwa qawl al-jumhur wannan ya nuna in ka zo musulunta an ka ce la ilaha illa Allah bai isar ba sai kuma ka ce Muhammad rasulullah ما فات أنقال ومنها أنه استدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته wannan karatu yana nuna mana ko da ike kiristoci da yahudawa suna cewa suna rike da littafin Allah ko amma ba su san Allah ba dan duk wanda ya san Allah ba zai ce Allah uku bane ina ka ce maka 1 plus 1 in ka ce 5 yana nuna baka san baka san multiplication ba domin 1 plus 1 2 za ka ce sai ka ce 5 ma'ana idan ka jahilci abu to ta jahilci aka san shi cewar Allah uku ne da suka ya nuna ba su san Allah ba ina sun san Allah wanda ya san Allah ba zai ce uku ba ne na fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka to bayan da ainihin imam musulai ka wannan sai ce حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا زكريا بن إسحاق حول السند وحدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيف عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع wannan hanya imam muslim kaɗai ya kawo ta ne don ya ƙara ƙarfafar waccan hanya wadda ainihin ta gabata na fata an gane مسلم فاتك وحدثنا أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أبلاد عباس يتي وعند من الله أيكي معاذ زوا قصر اليمن قال سيتي بشيء innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab zaka isa wurin wasu mutane ne masu littafi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullah ya zama bautar Allah ita ce farkon wa'azi da zaka fara musu cewa su zo su bauta wa Allah azza wa jal fa idza arafu Allah in suka san Allah fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawati ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar fi yawmihim wa lailatihim a tsakanin wurinsu da daransu fa idza fa'alu in suka aikata haka fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim zaka ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu zakka tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqara'ihim wanda za a karba daga masu wadata ana fa turaddu ala fuqara'ihim a karba daga masu wadata a bada ita ga talakawa fa idza ata'u biha in suka yi da'a ta hanyar yin zakka din nan fa khudh minhum to ka kame hannunka daga gare su ba ka ba dukiyarsu wa tawaqqa kara'ima amwalihim kai taka tsantsan da manya-manyan dukiyoyinsu kar ka taba su dan haka kun ga shi yasa na bayyana muku hadisi yana daukar ma'ana biyu wajen bayar da zakar ka a zalunce shi to in kuma ya gama bayarwa ka a biyo baya ana son a sake karban wani abu daga gare shi ina fata an gane ma'ana kamar a ce dan sambani ya tambaye ka ina driving license ka bayar ina kaza ka bayar ina kaza ka bayar to kuma kai ce to gyara gyara bakin to kai ba za a samu wani abu a wurinka ba an fahimta jama'a a'a tun da yayi abin da yake shine wajibi shikenan kawai ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan shine ainihin ƙarshen babin ko za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu karatu na